الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمترانا الخميس شرين دا تقوس يوات الربيع الثاني هجرة دبو دا أربعين دا شدة za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka al-muqaddimatul izziyatu lil jama'atul azhariya ta abul hasan ash-shazali rahimahullah da ya rubuta domin yayi bayani akan abin da ya shafi fiqhu da ya shafi gyaran ya shafi tsalki ya shafi sallah azumi zakka da haji da sauran abubuwa na mu'amala to wannan shine darasi na biyar muna nan cikin shafi na goma muna bayani akan fasili da yake magana akan maitatul adami maitatul adami wato dan adam ya mutu menene hukuncinsa to bayani ya gabata a darasin da ya gabata to za mu tashi wa ma'ubi na minal hayyi أو الميت مما تحله الحياة كالقرن والعظم والظفر والجلد نجسون bala ya ce wa ma'ubina duk abin da aka ciro shi min alhayi daga mai rai wato formula ce zai baka duk abin da yake yana da rai kaga mutum ya shiga ko dabba ta shiga in dai wannan abin yana da rai to sai aka, aka ciro wani gaba daga cikin namansa ko wani abu wanda yake makale da jikinsa sai aka ciro wannan abu to menene matsayin wannan abu to sai malam ya ce najasa ne haka kuma abin da aka ciro daga matacce shi ma bai da rai dabba ce ta mutu an gani kuma ba a yanka ta ba in ana ci sai aka ciro wani abu daga cikin jikinta kuma wannan abin da aka ciro min mata hulluhul hayatu rayuwa na sauka gare shi in yana haɗe da mai jikin to rayuwa na kai masa ba matacce ba ne kuma sai aka cire wannan abin to wannan abin ya zama najasa jasa amma in ya zama lata hulluhul hayatu kila ko da an zo an sa wato wani abu aka dace shi ma ba za ka ji ba a jikinka ba za ka ji wani raɗaɗi ko wani zafi ko wani ciwo ba wannan alamu ya nuna rayuwa ba ta sauka a kansa ba babu ruhi a cikinsa amma idan aka taɓa shi sai aka ka zabara e to ruhi ya sauka gare shi to shi ake magana shi ake mi shi ake magana ko to sai ce sai baka misali kalkarni kamar ƙaho kaga ƙaho ta hulluhul hayatu na dabba na rago ko maraƙa misali tana da rai sai aka ciro shi ko kuma a'a ta mutu motsai ba a yanka ta ba sai aka ciro shi to wannan ƙahon suka ce najasa ne najasa ne haka wala azumi da kashi shi ma kashi ko yawwa shi ma kashi idan aka ciro shi daga cikin nama ko kuma dabba ko kuma mutum to shi ma ya zama najasa eh ko da ko matacce ne matukar ba dabba ce wadda ya halatta a ci kuma an yi mata yanka na shari'a ba to yanzu wannan yankan nata ya halatta duk wani abu da za a iya ɗiba daga gare ta amma in ta mutu motsai to ba wani abu da za a ciro daga gare ta in banda fata da malamai sun kai istisna'i idan dabba ta mutu motsai kamar rago misali to ana iya cire fata ɗin sai a je a jeme ta a wanke ta kuma a zo a yi amfani da ita wannan ayi istisna'i shari'a ta yi rangwami kada hasaran yayi yawa kaga baka ga nama kuma haka wa zufuri haka da aka haifa mai rai sai aka cire ta ita ma an gane yawa ita ma aka cire ta to ta zama mi yawa amma waga da ke mutuwa ka sa reza ka yanke wannan kaga ba najasa ba ce eh dan rayuwa ba ta sauka gare ta yawa shi yasa zaka ga in kana ana yanke maka akai fa in ana yankan wannan wurin baka jin zafi baka jin mi amma ana dan shiga ƙasa ƙasan nan to ka kaga waccan ita tana da rai to ita ake nufi amma ga ba najasa bace ina ba ta ragari matattata ita eh saboda haka ita ba ba ta da wani abun nan eh haka wal jildi haka fata wadda mun yi magana akan ta najisun dun najasa ne eh amma ita fata mun faɗa banda in an je me ta in an je me ta wannan bata zamo najasa ba walabanul maitati haka nonon da dabbar da take ta mutu motsai kamar maraƙa ta mutu motsai to nonon ta shi ma ya zamo najasa kamar yadda naman ta haram ne a ci eh amma in an yanka ta to ko da an yanka ta ya halatta nonon ka tatsa kuma ka je ka yi amfani da shi ba matsala eh kuma in ya taɓa sutura ka ba sai ka wanke ba saboda wannan yankan da ta samu amma in ta mutu motsai to shi ke kamar yadda naman ta ya zamo haram to haka nonon ta ma ya zamo najasa a to shi nono akwai saɓani wurin malamai wasu malamai suka ce sai dai a bashi hukuncin nama ɗin ma'ana a ce haram ne a yi amfani da shi amma ba wai a yi hukunci a ce ya zama najasa ba ta yadda in ya zuba ga suturarka sai ka wanki in ya taba jikinka ma sai ka wanki eh to kuma wannan shi ya fi inganci yauwa ta yadda kaga naman ko da ta mutu motsa in dai ba ya lalace ba ne ba za a yi hukunci cewa shi naman najasa ba ne sai dai a ce kai haramun ne ka ci to haka shi ma tun da ya gaya mana hukuncin nono yana bin nama ne to me yasa nan kuma za a rabe to ashe kaga abin da yafi karfi to nonon mataccen dabbar da ya halatta a ci ta mutu motsai ba na jasa ba ne amma haramun ne a sha to mu kula da wannan sai ce a haka nan wa muharramil akali haka da nonon da dabbar da an ka haranta a ci nonon ta ma na jasa ne ko da bata mutu ba kalkan ziri kamar kamar alade wal atani da kuma macen jaki shine jaka kenan eh to nonon su najasa ne kenan in sun zuba ga suturarka sai ka wanke in sun zuba ga jikinka sai ka wanke wurin da za ka yi sallah shi ma sai ka yi sai ka wanke kuma ba a sha ne ba a sha ne to shi ma dai akwai saɓani yawwa nonon alade da nonon kare da nonon jaka da sauransu irin dabbobin da dai aka haramta a ci wasu malamai sun ce sai dai a ba da fatawar cewa haramun ne a sha amma ba najasa ba yawwa cewa najasa ne to wannan babu wani dalili akan haka e, to kuma wannan ya fi kyau e, saboda kamar yadda muka yi karatu a wancan sati cewa komai akan bar shi ne akan asali sai an samu nassi ne wanda ya zo ya ɗauke shi daga asali sai abin nan to asalin komi ɗahiri ne asalin komai ba najasa ba ne duk abin da kaji an ce najasa ne to ya tashi daga asali ne kuma tashi daga asali bai yiwa sai da nassi bai da nassi sai da nassi to shi alkhinzir an samu nassi cewa haramun ne a ci amma cewa nononsa najasa ne to wannan babu wani dalili kawai fahimta ce ta wasu malamai Allah ya saka musu da alkhairi amma tun da ba su da nasi ba za mu bi su ba an fahimci wannan ko wa baulul jallalati haka da fitsarin dabba mai yawan cin najasa wadda mafi yawan abincinta najasa ne kuma dabba ce da ya halatta a ci yawwa kamar shanu ko tumaki ko awaki da sauransu sai ta zamo ta mayar da najasa da kashi da abubuwa dai na najasa su take ci kuma shine galibin abincinta da ita ke kira da aljallala an gane kun san can bayan ba ku manta ba an ce fitsarinsu da kashinsu me ba najasa ba ne yawwa to shi yasa ya zo ma da wannan magana to sai aka samu raƙuma ko maraƙi ko rago ko tunkiya ko akuya ko bunsuru mafi yawan abincin da yake ci na jasa ne eh eh duk abin da ya halatta a ci sun shiga gaji tantabaru da sauransu eh an gane yawa ya zamo galibi inda dan ta dan ci najasa ne yau bayan kwana kaza ta ci wannan bai da hukunci a'a ya zamo mafi yawan abincinta najasa ne to fitsarinta ma ya zamo najasa waraji uha kashinta ma ya zamo najasa shi yasa malamai suka ce ma har da yanka ta ma ba za a yi ba sai an daure ta ta kwana 40 ana ba ta lahiyayya eh ana ba ta lahiyayya abinci in ta kwana 40 to sannan a yanka eh haka Allah ya sa mu dace to wahiya kullu hayawa ne ita ce duk wata dabba yasta'milu najasa yake yawan amfani da najasa wal bawl fitsari min al adami na dan adam wal azratu da kashi shi ma daga dan adam ghaira fadalatil anbiya in dai ba na annabawa ba to najasa ne eh wato kenan duk wani wanda yake dan adam ne mutum ne a nan musulmi da kafiri duk sun shiga kashinsu da fitsarinsu na jasa ne amma banda na annabawa to cewa banda na annabawa sun dogara ne ga ga wancan waccan matar da ake kira ummu ummu aiman wadda aka ruwaito cewa wata rana annabi ya yi fitsari da daddare ga wani kasko ta ɗauka kawai ta ɗauka ruwa ne sai ta sha tashiya safiya ta waye sai annabi ya ce a ɗauki wannan ta ɗauki wannan kasko ta je ta zubar ta ce ai ta tashi cikin dare tana jin kishirwa ta shanya abinta annabi ya ce to shi ke ba za ki sake jin kishi ba har abara to sai suka dogara ga shi wannan hadisi wanda malamai da yawa sun ruwaice shi kama alhakim a littafinsa al-mustadrak tabarani a littafinsa al-mu'jamul kabir haka abu nu'aymin littafin sahiliyatul auliya to amma hadisin bai tabbata ba eh bai tabbata ba san da yawa daga cikin malamai sun rauna nashi kuma a imma irin su abu hatim irin su abu zur'a irin su addara kutuni da makabantansu sun ce hadisin bai tabbata ba to kaga in bai tabbata babu babu hukunci kenan eh saboda haka kenan za a bar shi akan asali asalin fitsari asalin kashi najasa ne sawa'un na annabi da wanda ba na annabi ba an gane ko yawwa to to wannan shine to yana daga cikin abin da su sufaye yan ɗariku suka makale a kansa suna yawan ta suna yawaita yayata shi to amma dai bai tabbata ba hadisi dai za'ifi an ce akwai wani rawi da ake kira abu malik annakha'i yana da rauni sosai kuma ga shi bai shi kaɗai ruwaita da hadisin kuma ga shi yana da rauni sosai kuma malamai sun soke shi a dalilin haka sai aka abin nan to shi yasa alƙawlin raje kashi da fitsari na kowaye na jasa ne tun da wancan hadisi suka dogara gare shi bai mi yawa bai tabbata ba amma za ku yawai za ku dinga ji ana yawan kawo shi a wurin wa'azi hadisi ne za'ifi jiddan yawwa to da shi ne malam ya dogara gare shi na a miya suka ajiwa a'a su laraba suna da wata al'ada ce ai ka san su laraba ba su yin bayi cikin gida ga al'adarsu ba su bayi cikin gida su abinda suka ɗauke shi wani nau'i na ƙazanta da rashin tarbiyya da rashin kunya an gane yauwa to shi yasa irin in dare ya yi to sai mutum ya ɗanta da wani kasko ko wani abu sai ya fitsari haka in ya tashi in gari ya waye sai a je can a zubar da shi al'ada su ce saboda in ba a yi haka wato ba inda za a yi fitsari in ba yanzu da yanayi ya canza ba amma can farko farko to laraba ba sa yin bayi za ka ga mafi yawa wurin bayi in dai ba wanka ba in dai fitsari ne da kashi to wajen gari ake yansa eh alhammam to zuwa daga baya da aka samu ci gaba sai aka abin nan sau da aka ba illa ba ce har yanzu ma za ka ga irin nadaɗin na akwai da cijawan da suna yin wani to ba wai wata sunna ba ce kawai ɗabi'a ce ta larabawa kuma sai annabi ya wafaka musu don kar wani ya nemi kasko ya ce shi ma zai yi sunna to kasa yadda mutane suke musamman gashi ana kishi annabi sallallahu alaihi wasallama to ba sunna ba ne an gane ko yauwa in dai bukata ta sa kai haka to shi kana iya yi in kuma babu tokar ka yi e to saboda haka cewar ghayra fadalatil anbiya magana su tana da rauni wa min muharramil akali haka kuma duk abin da an ka haranta wato cin naman sa to kashin sa ko fitsarin sa najasa ne wa makaruhihi haka abin da an ka karhanta cin naman sa shi ma kashin sa fitsarin sa najasa ne kasabu'i kamar dabbobi masu dagi waɗannan haƙura da ana iya farauta da su wazzaibi da kirkeci karen daji shi ake kira da azzaib eh ba kura ba kura sunanta da larabci abbabu eh azzaibu karen daji wal haka da ruwan kurji waɗanda suke farare to su ma najasa ne eh wasadidu da kuma ruwan kurji su ma waɗanda su kuma sun surka da jini mutum na da kurji a kafa ko wani maruru sai ya yi ruwa sai ya fashe to inda ruwan sun yawa sosai suka taɓa riganka ko wando to sai ka wanki amma inda ba su da yawa to babu komai duk da wasu malamai sun saba sun ce to ai lalura ne tun da lalura ne kuma duk irin wayannan abubuwa shari'a tana yin afuwa a kansu to kaga in ma ka wanke yana yiwa ka zo ka yi alwala ka fara sallah kuma ya sake fitar ruwan kuma a ce sallah ka taɓa ce sai ka je ka wanke to shi ma gashi kuma an ruwaito sahabbai na zuwa jihadi a yi musu rauni da sauransu kuma sallah ta zo kuma su yi sallah ba a ruwaito cewa suna wanke sutura su ko abin nan ba a gani musamman ga abin da ya faru a uhudu shi karan kansa ma'aiki an masa rauni sallallahu alaihi wasallama su kaga inda abin yana da wani asali to da an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko an ruwaito daga sahabbai cewa sukan wanke wannan abu amma duk ba a ruwaito ba eh to kaga shi ma wannan magana fahimta ce kawai babu wani dalili a kanta yawwa saboda haka kurji da kuma shi karan kansa as-sadid wanda ya hada da jini wato duka wannan mutum da ya iya kokarinsa abinda ya rinjaya wannan ba a kallafa masa ba a kallafa masa ko da ko kaji su suna wari su wannan ba a cewa dole kai tsaye sun zamo najasa waddamul masfuhu haka da jinin da yake zuba min al'adami daga dan adam au gairihi ko waninsa kamar wani abu ya yanka ka sai jini ya dinga zuba to ya zama najasa amma in yana cikin jikinka yana gudu kuma ba najasa ba ne haka dabba idan aka yanka ta sai jini yana zuba wannan jinin da ke zuba najasa ne amma idan aka yanka ta aka zo hida sai aka ga jini ya kwanta a wani sashi na namanta to wannan ba najasa ba ne kana iya ci sai ka gyara ka canya abinka saboda ba dan mun bane masfo sai ce walƙai'u da amai almutaghayyiru an halatti ta'ami wanda ya canza daga halin halin abinci mutum ya ci abinci sai ya amai ya zubar da shi kuma ya ga gaba daidai yanayin abin ya canza ba za ka kira shi abinci ba to su sun yi hukunci sun ce na jasa ne shi ma dai babu nasi a kai wato wasu abubuwan duka fahimta ce fahimta ce ta su malaman fiƙihu yawwa sauraka babu wani nasi cewa amai koda ya canza an halatta ba'ami ya riga ya zamo najasa babu wani dalili a kai tun da babu wani dalili sai mu yi musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi amma ba za a ce dole sai an yi aiki da abin da suka kawo ba tun da dama abin da ake kira fiƙihu shine fahimtar magana tare da dalili shi ne da ba fiƙihu duk abin da an kawo in yana da dalili ka sani to shi ake kira fiƙihu in bai da dalili ma ka sani amma dai ka san hukunci kaza kaza hukuncin sa kaza kaza hukuncin sa kaza wannan ba fiƙihu bane ba a kiran ka faqihi dan ka san wannan to sai ce wal muskiru da mai sa maye duk abin da ke sa maye kal khamri kamar giya shi ma ya zama najasa shi ma dai babu dalili akai babu wani dalili cewa giya da jasa ce abin da ya tabbata giya haramun ce a sha eh amma ciya da jasa ce in ta zuba ga jiki ko ga sutura sai an wanke to wannan sabani ne na malamai wasu suna ganin da jasa ce wasu suna ganin ba da jasa ba ce to shi ma iya bincike dai an gano babu wani dalili sun yi kokarin fitar da cewa najasa ce tun da an haramta ta kaza da sauransu kuma tana bugarwa waye da sauransu to wannan bai kai matakin a rike shi a matsayin hujja ba to shine wal maniyi da maniyi shi ma najasa ne wanda shi ma kun san akwai sabani a kansa to amma shi nassi ya zo ya nuna cewa ba najasa ba ne kama hadisin na na aisha fi sahih bukhari wa muslim ya tabbatar da cewa mali ba najasa ba ne an gane yawwa tunda ta ce takan karkare shi ga sutura annabi sallallahu alaihi wasallama ba tare da an wanke ba in ya bushe eh to kenan kaga inda najasa ne ko da ya bushe sai an wanke ko yawwa duk da wasu ruwayoyin kuma ya zo da cewa tana wankewa to sai malamai suka yi kokarin hada su wancan in yana danye ne bai bushe ba to sai a wanke saboda tsafta amma in ya bushe da an karkare ya wadatar yawwa to shi yasa a wannan kenan saboda haka ba su da su dalili da suka dogara gare shi cewa najasa ne shi mani yawwa domin cewa najasa ne to kuma yana haifar da abubuwa daban-daban sai zan kenan an halicci dan adam da najasa kenan asalin kowa najasa ne kaga annaba sun shiga manzanni sun shiga kuma su ba za su iya faɗin waga magana su masu wannan fatawar to kaga ashe mafi sauki a ɗauke shi mai tsalki shi kenan yawwa in ya zuba ga sutura ka in ka ga dama ka wanke in kuma ka ga dama ka goge shi kenan duk ya wadatar wa huwa min ar-rajuli ma'un abyadu to na namiji ruwa da farare sakhinun masu kauri bi musallasatin tare da sa'un shi sakhinun din nan ai galizun ana nufin mai kauri ne ya tadaffaku yana fitowa da ƙarfi lokacin sha'awa fi khurujihi a lokacin da yake fitowa ra'ihatuhu warinsa ka ra'ihati qal'i zaka ga kamar warin furen dabino ne zaka ga sun yi kama da kamshi awil ha'i bil aini awil ha'i to shi a tsali din nan kana da fuska biyu in ka gada baka ce ka ra'ihati qal'i ko kara'ihati tsalhi da ya yi a tsar'u shi ne wannan furen da bino ɗin a tsalhu bilha ita ce a ba to shi dai alakulli halin mani za ka ga ƙanshinsa ya yi kama da ko warin aiba ko kuma warin furen da bino ɗin abinda yake fara fitowa na da bino almuhimmalatai marasa ɗigagga guda biyu e shi al'aini din an gan shi ko? to sai ce wa qaribun min ra'ihatil ajini kuma yana kusa da ƙanshin gari gari wanda aka kwaba shine al'ajin eh wa iza ya bisa in kuma ya bushe kana kara'ihatul baidi to warinsa yana kama da warin kwai eh sai ina jin lokaci yayi ko babin yana da yawa sai mu takaita nan mun dawo sai mu tashi wa minal mar'ati ma'un asfaru eh to Allah ya saka musu da alkhairi to amin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta na'am astaghfiruka wa atubu ilayka na'am azzaibu karkeci eh kuskure kuskure wa khafu an yi akula huzaibu ko eh ina jin tsoron kyarkeci ya canye ba kura ba eh to kuskure eh Allah ya yi musu yau eh saboda haka kura sunanta ko abbabu ko jai'alun jai'alun da hamza jai'alun ko bab'un ita ce kura amma kyarkeci ba inda ya taba zuwa da ma'ana kura sai dai karen daji to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh